الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallaci mai albarka na masjidu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun littafi na sunan abi dawud yau muna hudu ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shine darasinmu na 32 a cikin kitabu sala kusan sati nawa ina faɗin kitabu tahara yanzu dan uwa malam bilyamin Allah ya saka masa da alkhairi ya faɗakar da ni kinan kitabu sala ne na'am darasi na 32 a cikin kitabu sala kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine ahbib akhaka li ajli Allah talqa bihi fadlan saniyan min ar-rahman dhil minani الحب في الله نور الحب في الله نور في شريعتنا لإخوة الدين في السراء والمحن ما لن يتي كسو دان uwanka dan Allah zaka samu dalilin wannan wata ni'ima da rahama daga ubangiji mai rahama yace ita soyayya wata haske ce a cikin addinin mu idan aka yi ta dan Allah haske ce kuma alkhairi ce ga waɗanda suka yi ta dan Allah a cikin wahala da kuma a cikin dadi wannan baitin yana fassara muna hadisai ne barkatai da suka yi bayani akan mahimmancin soyayya dan Allah ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi wahala a wannan lokacin ba babu ba akwai amma dai ta yi karanci soyayya dan Allah hadisai da dama manzon Allah ya nuna mana muhimmancin soyayya dan Allah ya zo a hadisul kursi Allah subhanahu wa ta'ala zai ce a ranar tashin alkiyama ainal mutahabbina fi lijalali al-yawma azilluhum fi zilli a wata riwayar ainal mutahabbina li jalali al-yawma ainal mutahabbina li jalali lahum manabira min nurin yarbituhum annabiyuna wa shuhada Allah madaukakin sarki zai ce ina masu soyayya dan ni a yau zan sanya su a cikin wani haske wanda yake hatta annabawa da shahidai suna guri ina ma a ce sun samu wannan matsayin ma'ana a ranar tashin alkiyama Allah zai haskaka masu soyayya dan shi har ya kai ga annabawa da shahidai suna fatan ina ma a ce su ne ke da wannan matsayin a wani hadisin manzon Allah yake cewa Allah yana cewa wajabat mahabbati fil mutahabbin fiyya soyayya ta ta tabbata ga waɗanda suke soyayya dan ni a hadisin da manzo Allah yake cewa sab'atun yudhilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu daga cikin su manzo Allah yace mi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi daga cikin mutanen da Allah zai lullube a cikin inuwal arshin sa akwai waɗanda mutum biyu da suka yi soyayya dan Allah suka haɗu dan Allah har suka rabu kuma suna son juna dan Allah akwai abin da yake wannan da akwai abin da yake wannan daraja soyayya dan Allah tana ɗaya daga cikin abun da in kana da shi to zaka ji wani daɗi a duniya ko da baka da komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatatun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda uku duk wanda yake da ɗaya daga cikin su to ya samu ɗanɗanon imani daga ciki sai manzo Allah yace an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so wani mutum ba dan komai ba sai dan Allah ya ne ake soyayya dan Allah shine ka so mutum dan saboda yana son Allah shine ka so mutum dan saboda addininsa soyayya dan Allah abu ce wadda in dai aka yi ta to ita ba ta karewa domin kana son mutum ne dan addini to matukar yana akan addini ne kenan zaka ci gaba da me zaka ci gaba da son shi wannan shine kenan hatta a zamantakewa ta aure da a ce gaba ɗayan zamantakewa aure ana yin ta ne dan Allah kana son mace ne dan Allah ko tana son ka ne dan Allah to da zaka ga wannan zamantakewar auren duk wahalar da za a shiga zaka gani an zamna domin dan addini ake zama shi kuma addinin yana nan baya karewa wannan shine kenan kenan uwa masu girma mu yi kokari mu sifanto da wannan siffa kada ka so mutum dan wani abun duniya duk wanda zaka so ka so shi dan Allah irin wannan abotar irin wannan soyayyar ita ce za a ci ribar ta a ranar tashin alkiyama al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin masoya juna a ranar kiyama za su zamanto makiya sai waɗanda suka yi soyayya da takawa suka yi soyayya dan Allah idan ina ba da misalin soyayya dan Allah ina ba da misali da Salahuddin da yawa sun yi tsammanin ni dan uwan shi ne ko kuma dan uwana ne eh dan uwana ne amma na me na addini addini ya hada Salahuddin har aiki ya samu amma kasancewar wannan aikin baya ba shi damar kullun ya zo wajen karatu dalilin wannan ya bar aikin ai kun ai kwanaki kun san ba ko da shi ke zuwa ba ko to wannan shine aikin da yake yi dalilin wannan ya bar aikin kuma alhamdulillah da ya bar aikin sai Allah maɗaukakin sarki ya mamaye masa wanda ya hisa alkhairi domin Allah ya haɗa mu da wani shi ma mai son alkhairi ya nemi in samu masa wani daga cikin wanda na yarda da su na haɗa shi da Salahuddin sai kasance shi in dai harakar addini ce ce ya ba shi dama ko ina ya je ko aiki ake in dai ya san akwai haraka wadda ta shahi ne ko ta shahi wasu malumai na addini ya ba shi dama ya ta yi kuma tare da cewa yana nan a wurin aikinsa wannan shine kenan muna fatan allah maɗaukakin sarki ya azirta mu da soyayya dan shi sannan kuma ya ba mu haƙuri da juriya na zama tare za mu tashi babun fil muhafazati ala waqti salawat babi mai bayani akan kula da lokutan salloli ina tsammani nan ne ko a'a ai mun koma baya sosai na mai da ku baya subhanallah a ga wurin nan نعم باب باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام باب mai bayani akan abunda ake umurtar liman da shi na bin liman na mai da suna abunda ake bin mamu da shi na bin liman ma'ana umarnin da aka yi ma mamu su bi liman kada su saba masa al-ma'mum su ne wanda suke bayan liman al'imamu shi ne limamin kenan na a maido wuta ne ko malam ya ce haddasa na akwai hutula kusa ko na haddasa na musaddadun haddasa na yahya an ibn ajilan haddasa ni muhammadu ibn yahya ibn habban an ibn muhairizin an mu'awiyyata ibn abi sufiyana qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود kada ku rigaye ni a wajen ruku'i ko sujada kada ku rigaye ni a wajen ruku'i ko sujada fa innahu mahma asbiqukum bihi domin duk yanda aka yi na riga ku game da wani abu daga cikin wa'annan idan raka'tu idan nayi ruku'i tudrikuni bihi za ku iya ku riske ni da shi idan rafa'tu idan na dago inni kad baddantu domin ni na riga na yi shiki abinda wannan hadisin yake nuhi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabbai kada ku rigaye ni wajen yin ruku'i ko sujada ko da ko a ce na rigaye ku yin sujada to za ku iya ku cin mini domin ni yanzu na yi jiki ba ni da ma kazar-kazarkin da za a cewa in yi sauri in dago alhali ko buku yi ba malamai suka ce wannan hadisi dalili ne akan cewa ya halatta idan liman ya riga ka da wata ruku'i ko sujada ka yi ƙoƙari ka yi wannan ruku'in ka cin masa ban san ko ana gane da kyau ba misali kana cikin ruku'i kamin ka ɗago daga ruku'i liman har ya ta yi sujada har ma ya ɗago daga sujada to kana iya kai ma ka yi gaugawa ka yi sujadan nan kuma ka cimma me ka cimma liman ana ganewa da kyau ko wannan shine kenan na'am wanda ba a bayyana eh eh jayyid na'am shi wannan ba dole bane idan ya kasance fatiha ce kuma kana bayan liman ne baka kare fatiha ba sai ruku'i a wannan lokacin zaka yi ruku'in tare da shi fatiha wannan yana ɗauke maka ita ana gane da kyau ko amma ruku'i shine liman baya ɗauke maka ayyuka liman baya ɗauke maka amma aqwal magunguna liman yana iya ɗauke maka wallahu ta'ala a'lam mala yace حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمية يخطب الناس ناجي عبد الله بن يزيد الخطمي نما متاني هدبا قال حدثنا البراء براء يا بام لاباري وهو غير كذوب كما شي بامتون بني مي كريا wannan malaman hadisi suna me yake da suna suna gayin wannan kalmar ce ba wai dan shakka akan mutum ba a'a shi suke ce ma li tafhimi amril muhaddis kaman dan nuna girman al'amarin mai mai rawaito hadisin kenan kuma shi ba mutum bane mai ƙarya annahum kanu idza rafa'u ru'usahum lallai su sun kasance idan suka ɗago kansu minar ruku'i daga ruku'i ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah kanu qiyaman suna yin tsayuwa tsayuwa fa idza ra'awhu qad sajada sajadu sai in sun gansa yayi sujada sannan su je su yi sujada ma'ana in suka ɗago daga ruku'i tsaye suke yi dangalgal sai sun ga manzon Allah yayi sujada sannan su ma su je su yi sujada حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف المعنى قال حدثنا سفيان أن أبان بن تغلب قال أبو داود قال زهير حدثنا الكوفيون mutanen kufa sun ba mu labari abanu daga cikinsu akwai abanu wa gairuhu da wanda ba shi ba anil hakami daga alhakam an abdurrahman bin abi laila anil barra'i qala albarra sahabin manzon Allah yake cewa kunna nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna sallah tare da manzon Allah fala yahnu ahadun minna zahra sai ya kasance babu wanda yake karkata bayan shi daga cikin mu hatta yaran nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yadau sai ya ga manzon Allah ya aza me yake da suna goshin sa a ƙasa kun gani kai makura su hatta ma wai mutun ya karkato na yi shirin tahiya sujada su ba su yi shine abin da yake nufi hatta karkatuwa na kai shirin tahiyya sujada su ba su yi sai sun tabbata sun ga manzon Allah yayi sujada حدثنا الربيع بن نافع حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن أبي إسحاق عن محارب بن جسار قال سمعت عبد الله بن يزيد ناجي عبد الله بن يزيد يقول هنا تيوى على المنبر أكم منبري حدثني البراء bara ya bani labari annahum kanu yusalluna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan cewa sun kasance suna sallah tare da manzon Allah fa idza raka'a raka'u idan yayi ruku'i sai su yi ruku'i wa idza qala sami Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida lam nazal qiyaman ba ma gushewa muna tsaye hatta ya rauhu ko kuma lam nazal qiyaman ba ma gushewa muna tsaye hatta na rauhu kenan kuskure ne hatta na rauhu har sai mun ga shi manzon Allah kin qad wada ajabhatahu ya dora goshinsa bil ardi a ƙasa thumma nattabi'u thumma nattabi'uhu a wata riwayar thumma yattabi'unahu sallallahu alaihi wa sallam sannan sai su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a takeice wannan riwayar suna nuna mana yanda sahabbai suke kula da ganin ba su riga manzon Allah a wajen ruku'i ba kuma rigon liman dangane da al'amarin ruku'i abu ne mai hatsari za mu gani a nan gaba hadisai wanda suke jin kunne game da wannan babu tashdidi fi man yarfa'u qabla al-imami aw yada'u qablahu babi mai bayani game da tsanantawar da aka yi dangane da wanda yake daga kansa kamin liman au yada'u ko kuma yana daga yana azakan nasa qablahu kaminsa ma'ana tsanantawa da aka yi game da wanda yake tashi daga ruku'i kamin liman ya tashi ko kuma yake zuwa sujada kamin liman yaje sujada حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى شنبايا سورو أو ألا يخشى كوكما ألا ميمكو أما دكنين سدي معنا سبدا شنبايا سورو أحدكم ديونكو إذا رفع رأسه إذن يدعو كنسا wal imamu sajidun alhali liman yana cikin sujada an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar Allah ya juye kansa ya koma kai na jaki aw suratahu surata himar ko Allah ya juye surarsa siffarsa ta kasance siffa ta jaki an gane da kyau ko wannan ya kai makura akan mi akan tsoratarwa game da rigon liman ya tabbata a littahi na a mirkatul mafatih na karanta wannan labarin na akwai ɗaya daga cikin maluman hadisi da yake a ƙasar dimashq wanda ya jima yana ba da ilimin hadisi amma babu wanda ya ga huskarsa yana karantar da mutane amma kullum huskarsa a liƙe take domin asalinsa ɗan garin kufa ne sai ya komo a dimashka da zama ya yi ilimin hadisi har ya zamanto mutane na karatu a wajensa to ya samu ɗaya daga cikin ɗalibansa da yake ji da shi ɗalibin ya jima da shi ɗalibin yana masa biyayya malamin yana ji da ɗalibin wataran sai malamin ya ce masa na san kana so a ce wataran kaga huskata ko ya ce eh haka ne malam sai ce to yau zan nuna maka huskata sai ya buɗe rawanin da yake tare da shi yana buɗewa sai ya ga wannan malamin nasa da kan jaki sai ya tashi da nihin ya ruga don saboda tsoro malamin shi da kan mi da kan jaki ya yi sallallami inna lillahi wa inna ilaihi raji'u sai malamin ya ce zan baka labari ba don komai ba na buɗe maka kaina don saboda kaina yarda da kai ya ce na kasance lokacin ban damu da karatun addini ba har ma ina izgiri ga masu karatun addini ya ce to sai wata ranar ji an yi karatun cewa wai wannan sai yana aka, aka karanta wannan hadisin shin baya tsoro wanda yake riga liman Allah maɗaukakin sarki ya juye kansa ya koma na jaki ko surarsa ta koma ta jaki ya ce da na ji wannan hadisin sai na yi dariya na ce kuma daga sallah shi kenan sai a mai da kan mutum jaki ya ce sai na yi izgili ina ganin wannan abin ba ta yiwuwa ya ce kai ma sai na ce ni sai ma na gwada na gani in ma abin da gaske ne in ma tana iya yiwuwa ya ce to sai na kasance ina yin haka ba ɗai ba biyu ba ya ce sai a wata ranko allah ya juye kan nawa ya koma na jaki a garin kufa ya ce da kaina ya koma na jaki sai na baro garin don saboda kumiyar abin duniya sai na komo a dimash Allah ya mini gamdakatar daga lokacin kuma na kasance mutumin kirki har na shiga karatu haka gana zaman to malami ni ma ana zuwa wuri na ana ɗaukar ilimi yace dan haka ina jan kunnuwanka game da izgili da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kisar ta tabbata a cikin mirkatul mafatih wannan babban abin da yake nuna mana shine nisantar izgili ga addini izgili ga addini yana jawo ma mutum hasara tun a nan duniya in ma Allah ya yi maka sakin talala to a lahira ba za ka sha da kyau ba Allah ya muna rahama mala ce babun fi man yansarifu qabla al-imami babe game da mun kare anan dangane da rigar liman dangane da rigar liman ya tabbata a me yake da suna hadisi na ibn umar a hadisi wanda yake mawqufi ne ma'ana maganar sace ibn umar yace la salata liman yarfa'u ra'sahu qabla al-imam babu sallah ga dukkanin wanda yake yagon liman a wajen sujada ko kuma a wajen ruku'i ko a wajen dagowa shi maluman zaure suke ce ma wal liman akwai wal liman akwai kanan liman akwai me abokin liman abokin liman shine wanda suke yi tare to maluman zaure suka ce ma dukkaninsu biyu da wal liman mai rigon liman da abokin liman wanda suke yi da liman tare ba su da sallah waye ke da sallah shine kanan liman to ni kuma a tawa fikira sai na ce to bayan kanan liman kuma akwai dan liman kun san waye dan liman shine wanda liman zai dagowa daga ruku'i ko daga sujada shi kuma ya tsaya sai ya ƙara tawallaga shi musamman a wajen sujada kuma musamman a sujada ta ƙarshe kuma musamman a sallar asuba kaga ka dago ka zamna wani sai an yi kusan minti biyu yana yana cikin sujada wannan saba ma sunna ne ko ba a ce sallar ka kai ta lalace ba amma ka saba ma sunna manzo Allah yace fa idza rafa'a farfa'u wannan fa'un tufidu ta'qib tana nuna da yayi kuma ku yi kina wannan shine sunna da liman yayi kai kada ka tsaya ka ce sai ka kare abin da kake yi in addu'a kake so kai kaje in kai sallar nafila a cikin sujada in kana so kai awa guda kana sujada malai ce babun fi man yansarifu qabla al-imam babi game da wanda yake tahiya kamin liman ma'ana an sallame sallah sai ya tashi huta kamin liman ya tashi daga wurin shi حدثنا محمد بن الألاء حدثنا حفص بن بغيل المرهبي حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة دقى أنس منظر الله وترن يا كديتر دسو على الصلاة أي على الصلاة جماعة game da yin sallah a cikin jam'i wa nahahum an yansarifu kuma sai ya hana su akan su tahi su hita daga masallaci qabla sirafihi min as-salati kamin barinsa daga wurin sallah kamin hitarsa daga wurin sallah malamai suka ce manzon Allah ya hana haka ne dan a lokacin mata suna zuwa masallaci to idan aka sallame sallah kai tsaye mutane suka huta to sai ya kasance sun cakudu da mata wajen huta to sai manzon Allah ya hana su in an sallame sallah ku jira haku gani ma na tashi sannan kuma ku tashi dan kamin lokacin mata sun tahiyar su ana ganewa da kyau ko wannan shine ma'anar wannan hadisin ba ana nuhin ya hana su bane akan su tashi kamin ya sallame a'a kamin ya tashi daga wurin sallar tasa amma wannan manzon Allah umurni ne na nadab an gane ko kenan sai kasance makruhi ne ba dole bane ko kuma ba haramun bane dan ka tashi kamin liman amma an yi so ka bari ma ku tashi tare da liman ko kuma ma har liman ya tashi ya mi ya tashi ya barka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka sallame sallah azkar kawai yake yi sai ya tashi shiga gidansa yayi me yayi nafila kenan ba jimawa yake a cikin masallaci ba balle mutum ya ce an bata mishi da lokaci to manzo Allah ya kare azkar sai ya shiga a gida yayi nafila shi kenan sai ya kasance lokacin da manzon Allah ya tashi sai ce to a lokacin kuma ku rika tashi dan saboda kada ku ja kudu da mata to amma yanzu da yake ba da mata ake sallaba kenan wannan karhancin ya kauko domin alhukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman hukunci yana gudana da illarsa don me yasa aka ce kada ka riga tashi kada ka riga liman tashi a lokacin manzon Allah don kada ku cakudu da mata to yanzu babu matan kenan kana iya ka tashi kamin lima babu jima'i athwabi ma yusalla fihi babu mai bayani game da matattarar kayan da ake sallah a cikin su ma'ana wannan babin zai bayani akan kayan da ake sallah a cikin su حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد أن تنبي منظر ألا جمد سلا دكايا قدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن سكتي كايا قدا سنانه إما مثالي مو أوجم مريقا كدي هو وندو كدي سو أوجم سكوزني كو لجي كو لجي أنقايا نتوكو شيني معنى ثوب واحد ba kwamfule guda ba riga da wando faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam awali kullikum saubani shin dukkan ku ne ke da tufafi biyu ai ba kowa ke da riga da wando ba ba kowa ke da zane da lage ba musamman a lokacin su da kaya suke wahala kenan sai ya nuna halaccin mutum yayi sallah da riga ita kadai ko wando shi kadai an gane ko zane shi kadai wannan shine amma bangaren wando sai inda larura in ba shi ba baya halatta amma riga ita kuma ko ba da larura baya halatta kai da ita ita kadai domin ta ta ta liƙe har sama ko amma shi wando yana liƙe sama akwai akwai wandan da yake ji a hannun sama an gane da kyau ko in ba wandan masu swatar kwai ba wannan shine مالك حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد kada ɗayanku ya yi sallah a cikin tufafi guda laisa ala man kibaihi minhu shay'un alhali akan kafaɗarsa babu me babu komai kun ga wannan shine dalili akan cewa ashe wando shi kadai baya me baya sallah sai inda larura baka da riga kenan kafaɗa dole sai an me sai an ruhe ta na'am مالك حدثنا مسدد حدثنا يحيى وحدثنا مسدد حدثنا إسماعيل المعنى عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب إذن أينكو زي صلى أتكن زني قدا فليخالف بين طرفيه تو يسابا tsakanin gehensa ala a tiƙaihi ya ɗora sa a kan da suna a kan wuyansa a tiƙaihi shi ne ɓangaren wuya guda biyu an gane da kyau duka ana ce musu al'atiƙai ne mankif shi kuma shi ne nan yanka haɗa kenan akwai bambanci shi nan wanda yake kusa ga wuya shi ne a miki da suna al'atiƙai ne wanda kuma yake a ƙarshe-ƙarshe shi ne almankibai ne haddasa na kutaibatu بن سعيد حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقا من ظن ألا يصلي في ثوب واحد ينا صلى أتكن زني قدا ملتحفا يا نديشي قشكنسا مخالفا بين طرفيه يا ساب سكان هلشنسا على منكبيه akan bangaren bangaren bangaren wuyansa guda biyu abinda ake nufi shine zane ne ke gare ka babba za ka yi sallah da shi yanzu sai ka ɗama shi ga ƙugu harshen an gane da kyau ko sai ka zubusa harshen guda ka zubusa ya hawo a nan misali a baya ta mata ai kun ga doguwa ce ko zane guda ne amma kuma za su ɗama shi kuma su me kuma su zubo shi a sama to shine abin da ake nihi shine abin da wancan hadisin na farko yake cewa idan mutum zai sallah da zane guda to yayi kokari halussansa ya zubo su a saman kafaɗunsa don saboda su rihe kenan ka rihe ƙasan kuma sannan kame kuma sannan ka rihe saman na'am مالك حدثنا مسدد حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم منذ أوجم من زن الله فجاء رجل سيوان متنيزو فقال سيتي يا نبي الله يا النبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد مي رأيك جمد سلا دتفافي قدا قال yace fa atlaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama izarahu sai manzon Allah ya banye zanansa an gane da kyau ko amma manzon Allah ya shiga gehe ne sai ya banye zanansa taraka bihi rida'ahu sai ya hada wannan zanan nasa da lagensa tunda abu biyu ne zane daban lage na sama daban to sai ya hidda zanansa ya hudda kuma lagen nasa fashtamala bihima sai ya hada su taraka bihima ay tabbaka tabbaka bainahuma ana ganewa da kyau wannan shine lage wannan shine zane to sai manzon Allah ya ya hada su hakan ga shine ma'anan taraka bihi rida'ahu kenan sai ya hada zanan nasa da lagen nasa ya hade su wuri guda fashtamala bihima sai ya nade jikin shi da su duka biyun kenan nan kawon manzon Allah yana yana ilmantar da shi ne a aikace ya tambaya ana iya ai sallah da zane guda to manzon Allah zane biyu ke gare sa da na sama da na ƙasa sai manzon Allah ya haɗe su duka biyu ya zo don ya nuna masa da zane gudan ma ga yanda ake yi kenan sai ya ɗame jikinsa da zanen nan guda wanda ya haɗe wuri guda sun makama sannan sai ya tsaya fa salla bina nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya muna salla falamma an qada salata lokacin da ya kare salla qala sai yace aw kullukum yajidu thawbaini shin kowannen ku ne yake samun tufafi guda biyu kenan wannan kaman shine sababu wurudil hadith idan kuka lura a can kai tsaye aka ce kowannen ku ne ke da tufafi guda biyu to anan sababu wurudil hadith kin shine dalilin fadin wannan maganar wani mutum ne yazo wajen manzon Allah yace ya manzon Allah har ya halatta mutum yayi sallah da zane guda to shine sai manzon Allah ya shiga gehe ya haɗa zanansa da lagensa ya haɗe suri guda suka koma zane guda sai ya ɗama su ya ɗama ga ƙugu sauran ya haudo su a sama bayan ya shigo aka yi sallah da shi sai ya nuna masa to ka gani domin ai ba kowa ke da zane guda biyu ba kenan mai zane guda ma ya halatta ya mi ya yi sallah da shi amma sai dai ya yi ƙoƙari ya mike suna ya jayo harshen zanen ya hau akan mi ya hau akan kafaɗarsa na'am a takeicen wa masu girma abinda wannan hadisin yake nunawa min shuruti salati satrul aura yana ɗaya daga cikin sharuɗan sallah suturta al'aura za mu gani a gaba yani ina ne al'auran namiji take ina ne al'auran mace take game da abin da ya shahi al'amarin sallah babun rajuli ya aqidu thawba fi qafahu thumma yusalli babu mai bayani game da mutunan da zai ɗame zanansa fi kafahu ga me yake da suna bayansa alkafa shine ƙeyar kai kenan mutumin da zai ɗame kayansa a bayan ƙeyar kansa sun mayu salli fihi sannan ya salla a ciki mu karanta hadisin sai ku gane ma'anan hadisin ma'anan babin حدثنا حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم حقيقة ناغ مزاجي سنا قل ذنوانسو في أعناقهم قويوينسو من ديق الأزر دان سبودا كرنشين زنوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بايا منظن الله في الصلاة أتكين صلى كأمثال السبيان كمن جاريري faƙala ya ce ƙa'ilun sai wani mai faɗa ya ce ya ma'asharar nisa'i ya ku mataye latar fa'ana ru'usa kunna kada ku ɗaga kawunanku hatta yarfa'ar rijalu har sai maza sun ɗago kawunansu abinda wannan hadisin yake nuhi shine sahal bin sa'ad ya ce a zamanin manzon Allah ya ga wasu mutane waɗanda dalilin ƙarancin kayan sawa zane guda suke damawa su damu me yake da suna su me yake da suna su damu halishansa ga wuyu ga wuyoyinsu kamar jarirai ba sako kun san yadda ake ma jarirai ba za a dama zane guda ne sai a dama shi ga wuyansu yanzu sauran shine za su me za su liƙe nan kinsu ba san ko ana ganewa da kyau ba za ku gani akwai irin damun da ake yi ku ganin an damu zane hakan ga nan ne za a kullewa a kama halshe guda biyu a kulle sauran ga wuya sauran abin da yiwu ƙasa sai a rihe ƙasan da shi haka ake akwai wani bargo da ke ga jarirai haka ake mishi wannan shine shi yasa yace ka amsali biyani kaman jarirai yanda ake yi musu ma'ana wannan yana nuna yanda sahabbai wasu daga cikin sahabbai suka rayu rayuwa ta talauci wannan kuma musamman ya faru ne da ashabu suffa wasu daga cikin samari wanda ba su da kowa masallaci ne suke zamne kayan sawa na musu wahala shi yasa idan suka yi ruku'i ko suka yi sujada kasancewar zanen ya yi karanci har al'aurarsu tana bayyana shi ne manzon Allah ya ce mata su yi nisa daga sahun maza don saboda kada su rika tsinkayarsu wannan shi ne kenan ashabu suffa a labarinsu akwai wa'azi sosai domin har ya kai ga ɗaya daga cikinsu misalin abu hurira da kansa yake ba da labari domin yana cikin ashabu suffa a harko kamin allah ya masa ni'ima biyar ɗaya daga cikin masu kudin gari ta ce tana son sa an gane da kyau ko yake cewa wata ran yunwa tana kai musu su haɗi har ma a yi tsammanin harhaɗiya ce ke gare su don saboda me don saboda tsananin yunwa amma kuma kun ga haka suka rayu wannan wahalar ba ta sa suka bar mi ba ba sa suka bar musulunci ba bari ma dai ƙara musu nutsuwa ta yi a cikin musulunci alhamdulillahi in a'ata wa in haruma hamdan yaliqu bihi bad'an wa muhtatiba kam ni'matin hamalat fi tayyiha niqama wa niqmatin hamalat fi tayyiha ni'ama نرضى بما حكم المولى ونقبله فإنما الخير فيما كان قد حكم haka suke cewa an gane da kyau ku suna cikin wannan wahalar amma haka suke cewa muna ma Allah godiya a cikin dukkanin yanayin da muke a ciki domin ni'ima nawa ce Allah zai ni'imta ka amma ni'imar ta kasance da ƙarshe azaba gare ka suka ce kuma ni kuma azaba nawa ce wahala nawa ce Allah zai saka sai kasance kuma da ƙarshe ni'ima ce a gare ka sai su ce mun yarda da abin da Allah ya hukunta muna domin duk abin da Allah ya hukunta muna shine alkhairi in kai imani da wannan to zaka rayu zaka zamna a duniya lafiya ka sa a kanka duk abin da Allah ya hukunta maka menene alkhairi ne narda bima hakama maula wa naqbaluhu fa innamal khairu fima kana qad hakama Allah ka ba mu ikon yarda da kaddara babu rajuli yusalli fi thawbin wahidin ba'duhu ala ghairihi babi mai bayani akan mutunan da zai yi sallah da zane guda ko tufafi guda wanda sashen tufafin yana dame ga wani an gane da kyau ko bar mu karanta hadisi sai ku gane ma'anan hadisin ma'anan babin حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب من صلى الله يا صلى أتشم وسكايا واحد وند تفافي قداني بعضه علي عائشة تتي ساشا تفافي ينا قريني wannan hadisi mun yi shi a baya manzo Allah ya tashi zai yi kiyamul laili kuma tufafin da ya kamata ya yi sallah da su ba su da tsarki sai darar da suke kwance a kanta sai ya shayo darar ya naɗe ta ga jikin shi yana sallah da ita sauran kuma darar yana aisha aisha tana a kanta ba san ko ana gane da kyau ba domin dara ai a ɗabi'ance tana da me tana da tsawo to shine bangare guda manzo Allah ya dama shi ga jikin shi yana sallah bangare guda kuma Aisha tana ami tana akwance a kansa to shine abin da yake nuna kenan wannan ya halatta an gane da kyau ko wannan duka sun yi wannan ne dan saboda a lokacin shi tufafi suna karanci sosai shi yasa irin wannan suke faruwa amma mu yanzu nahnu fi ginan an zalik mun wadatu daga wannan babun fi rajuli yusalli fi qamisin wahidin babi game da mutunan da zai yi sallah a cikin zane guda su idan suka ce kamis a lokacinsu shine dukkanin abin da za ka sawa a sama ya yi ƙasa an gane ko kinan ba dole sai irin wannan rigar da muka saba da ita ba wannan shine kinan kawun misalin kalima ce ta aljaibi a larabcin zamani aljaibi menene aljaibi aljihu amma a larabcin da aljaibi shine wuyan riga an gane da kyau ko wannan shine kenan kamar da yazo a cikin suratu suratu suratu taha ko daga da labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam usluku yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghayri su'in usluku yadaka fi jaybika ba ha aljuhu aka ce ba a cikin wuyan riga wannan shine حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إسماعيل عن سلمة بن الأكوى قال قلت يا رسول الله نتي يا مأيكين الله إني رجل أصيد ni mutum ne da nake horauta a fa'usalli fil qamisil wahidi shin zai iya in yi sallah a cikin riga guda ƙala sai manzon Allah ya ce masa na'am e kana iya kayi sai ya ce wa zururhu walau bi shaukatin amma ka sanya rigar ta zo a wajen zane an gane ko wa zururhu daga al'izar ne ma'ana ka mai da rigar ta kasance zane walau bi shaukatin ko da a ce ba ta tsayawa ne sai ka sa kaya ka meke da suna ka tsaida ta abinda ake nihi su a lokacinsu masu tahiya farauta mafi yawancin kayan da suke sawa riga ce ta fata wadda rigar ba ta wuce gwiwa ma'ana gwiwa kawai take ruhewa to in suka ce za su yi sallah da wannan rigar in suka yi ruku'i ai riga za ta sha ko kenan gwiwar za ta iya tami ta bayyana to shine manzo Allah ya ce in irin wannan ta kama ka in za ka yi sallah tunda ita gwiwa dole ne sai an yi mi sai an ruhe ta al'aura ce to rigar ka sako ta ya kasance ka kawo ta a bakin ƙugu sai ya kasance mai suna bakin cibiya ma'ana rigar ka maida ta a matsayin zane ana ganiya da kyau sai ya kasance cibiyar ka zuwa gwiwar kashi ya ne ya ruhe in ya so saman da kasan shi wannan ba zai zamanto aibi ba wannan duka shi ana bayani ne a babi na me a babi na larura wannan shine kenan مالك حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسماعيل عن أبي حومل العامري قال قال أبو داود كذا قال أبو داود يتي حكيتي والصواب أبو حرمل أما مغانا ما في إنجنتي أبو حرمل ني با حومل با عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال أمنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يامن لمنتي في قميص yana sanye da wata riga laisa alaihi rida'un alhali ba ya da lage ma'ana rigar ta ruhe zanen nasa ya ruhe cibiyarsa ne zuwa gwiwansa zuwa ƙasa babu lage da ya ruhe samansa falamman sarrafa lokacin da ya sallame kala yace inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle ni naga manzon Allah yusalli fi qamisin yana sallah a cikin tufafi guda wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba a takaice dai abinda wannan hadisin yake nuna muna in ta kama riga guda ke gare ka ko a tufafi guda ke gare ka zane to ka yi ƙoƙari dai daga cibiyarka saman cibiyarka zuwa ƙasan gwiwarka ka tabbata kame ka liƙe sa domin shine al'aurar namiji game da al'amarin sallah min thurrati ila rukbatayn su dole sai an liƙe su a wajen sallah malai ce babun idza kana thawbu dayyiqan yattaziru bi babu mai bayani akan idan tufafin mutum suka kasance sun matse sa ko ba su isar sa to zai yi zane da su حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا منذ أوجن جابر يعني ابن عبد الله يعني نهي جابر بن عبد الله قال يتي سرت مع النبي صلى الله عليه وسلم نايت هي تارد منزن الله في غزوة أونياكي faƙama yusalli sai ya tashi yana sallah wa kanat alayya burdatun sai ya kasance ni ina da wani ɗan bargo ina da wani ɗan zane ɗan ƙarami wanda ina liƙe kawai tsakiyar jikina ne ya ce zahabtu ukhalifu baina tarafaihi na je in saba tsakanin gehensa ma'ana na je da in in make da suna in ɗaura shi sannan kuma in azo sa sama don in rihe ka faɗa falam tabluguli sai ya kasance zanen bargon baya isa in rihe sama har zuwa ƙasa wa kanat laha zabazibu kuma bargon ya kasance yana da halshe an gane da kyau ko ma'ana zanen ya kasance yana da halshe shine zabazib ai atrafu al-izar fanakastuha sai na juye wannan meke da suna zabazibkin ma'ana sai na juye halussan wannan zanen sun makhalaftu baina tarafaihi na bambanta tsakanin gehen nasa ma'ana zanen ne hakan ga an gani da kyau ko sai ya yi masa hakan ga dukkan shi dai tsammanin in ya yi haka ya azo shi a hakan ga bayan zai ruhe mi zai rihe masa baya shine abin da yake nihi kenan ya lankwashe shi aha thumma tawaqastu alaiha bayan na dora shi akan bayana tawaqastu alaiha sai na rike rike shi ai masaktuha shine tawaqastu alaiha sai na rike rike shi la tasqutu dan saboda kada ya hwado daga wuyana thumma ji'tu sannan sai nazo ko hatta kumtu an yasari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da na zamna na tsaya a wajen hagunkin manzon Allah fa akhadha bi yadi sai ya kama hannuna fa'aradani fa'adarani sai ya juyo ni hatta a kama ni an yaminihi har sai da ya tsayar da ni a damarsa faja abnu sakhrin sai ibnu sakhar ya zo hatta kama an yasarihi har sai da ya tsaya shi ma a hagunkin manzon Allah kenan suka sa manzon Allah tsakiya ko tunda ya isko su biyu suna sallah manzon Allah da Jabir a lokacin Jabir yana karami ne domin ko da manzon Allah ya rasu Jabir yana daga cikin sigarus sahaba kenan sai shi sakar da ya zo shi ma sai tsaya a hagunkin manzon Allah suka sa manzon Allah tsakiya fa akhadha bi yadayhi jami'an sai ya kama hannayenmu gaba daya hatta akama na khalfahu har sai da ya tsayar da mu a bayan shi ya maida mu baya qala yace wa ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yarmuquni sai manzon Allah yana satar kallona shine yarmuquni kaman ka rika satar ka rika kallon mutum kana me yake da suna kana ganin ko zai ko za ku yi ido hudu da shi dan ka mishi wani abu shine arramak sai manzon Allah yana mini satar kallo wa ana la ashkur alhali ni ban gane ba da manzon Allah yana kallo na thumma fatintu bihi sai na gane da cewa manzon Allah yana kallo na fa ashara ilayya sai mini nuni an attazira biha akan cewa zanan nawa in jiddo shi daga sama in maido shi in dama shi ga kuguna falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya kare qala sai yace ya jabir ya kai jabir qultu labbaika ya rasulullah nace na karba maka ya ma'aikin Allah qala yace idza kana wasi'an fa khalif baina tarafaihi idan ya kasance zanan ka mai hwadi ne to ka me yake da suna ka raba me yake da suna gehensa gehe guda ka dama ga kugu gehe guda ka aza sama wa idha kana dayiqan idan ya kasance zanan wanda karami ne fashdud ala hiqwaika to ka dame kugunka ya isar maka hiqwa shine mawdi'ul hijar mawdi'ul izar kenan sai ka dame shi ka maida shi a matsayin zane ya isar maka a takeice abinda dai wannan hadisi ke nunawa har yanzu dai in dai zane guda ke gare ka baya isa ka dama shi kuma ka aza shi sama to abinda za ka yi shine ka ɗama shi a matsayin zane daga cibiya zuwa ƙasa sai ka yi sallah da shi babu man ƙala ya taziru bihi idan kana dayyakan wannan hadisi asalinsa dalili ne akan ka'idar da malamai suke cewa yughtafaru fil nawafili ma la yughtafaru fil fara'id domin kun ga manzon Allah yana cikin sallah ce ta nafila na farko kun ga yayi ma me yake da suna jabir ishara an gane ko ya mishi ishara akan tunda haka manzo Allah ya masa ma'ana shi dozanan ka kame ka dame bayan wannan kuma ya kama su ya maida su ina ya maida su baya yanzu tsammanin ku da sallar farilla ce manzo Allah zai yi haka ma'ana zai yi mishi ishara da cewa ya gyara zanansa da ya zai masa zai bari sai an ƙara sallah sai nuna masa ga yanda ya kamata kai domin manzo Allah in yana sallar farilla duk kuskuren da ake yi a baya yana gani amma ba a taɓa rawaitowa ba yana cikin sallah yayi ma wani ishara yayi kaza an gane ko amma sallah ta nafila fa an rawaito ruwayi masu yawa manzo Allah yana ishara to sai malamai suka ce wannan dalili ne ashe akan cewa a cikin nafila ana yahe wasu abubuwa da mutum zai yi wanda a cikin farilla ba a yahe su shine yughtafaru fin nawafili ma la yughtafaru fil fara'id misalin wannan ka'idar lahiyar kalau kana iya ka zamna da zamna kai ne kai sallar nafila amma sallar farilla kana iya kai ta zamna lahiyar kalau a ba za ka iya yin ta ba lahiyar kalau kana iya kana cikin sallar nafila kawai ka bata ta kaje zuwa lamuranka ko an kira ka da waya ka dauki waya amma sallar farilla fa in ka fara ta dole sai ka mi dole sai ka ida ta domin Allah yace wala tubtilu a'malakum shine ma'anan yutafaru fil nawafil ma la yutafaru fil fara'id wannan shine kenan malice babu man qala yattaziru bihi idza kana dayyqan wannan babin a wasu nusakh babu shi domin hadisan da suka zo dukkanin su ma'anan su guda da wancan babin da ya gabata ma'ana babin bayani akan cewa idan zane ya kasance mai meke da suna karami ne to mutum zai dama shi ga kugunsa kawai ba sai ya dora sa daga sama ba حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال كوكميتي قال عمر رضي الله عنه عمر ياتي إذا كان لأحدكم ثوبان إذا يكسن جيتا ينكو ينادى تفافي قدابي معنا رقاد وندو كو زني دلجي فليصلي فيهما تيسلى أتكنسو fa'in lam yakun illa saubun wahidun idan ya kasance riga guda kawai ke gare sa ko zane guda kawai ke gare sa faliyantazir bihi to ya dama shi daga cibiya zuwa gwiwa wala ya shtamil ishtimalal yahudi amma kuma kada ya sanya zanen irin sawar yahudawa sanya zane irin sawar yahudawa shine ka sanya zanen ya kasance zanen yana ja ga ƙasa an gane da kyau ko shine malamai suka ce ai alladhi fihi al-isbal shine ka sanya zanen har ya kai yana ja ga ƙasa ko ka sanya wando har ya kai yana ja ga ƙasa ka wabbal bela حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي حدثنا سعيد بن محمد حدثنا أبو تيملة يحيى بن واضح حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف من ظن الله يا يهني أي صلى أتكن لحاف abin da ake ce ma lihaf huwa ma yutaghatta bihi duk abin da ake rihe jiki da shi ana ce mishi lihaf imma dara ce imma bargo ne dukkanin su ana ce musu lihaf manzon Allah yayi hani akan ayi sallah a cikin dara la ya tawashahu bihi wadda ba a ɗame ta ba wal'akharu shi kuma guda an tusalliya fi sarawila a yi sallah a cikin wanduna walaisa alaika rida'un alhali ba ka da lage ma'ana ka yi sallah da wando kawai babu riga a sama ko kuma babu wani abu da ka aza a kan kafaɗarka wannan hadisin da duka suna ƙara tabbatar muna da idan zane ne ke gare ka ko ɓangaren tufafi guda ne ke gare ka abin da ya kamata ka tabbatar dai ka rihe al'aurarka daga cibiya zuwa mi zuwa gwiwa ta ƙafa na na sallah da bordel ko? Hmm. zai tashi ya shaida wajen da gobe da kuma sai ta na sai ya ce mishi yanzu ba za ka yi ba da kuma da na na za ka yi sai ba da wahala idan in ba damuwa sai ta ba shi ba na duk yana da wadatar ba kenan dai abinda kake so ka ce har ya halatta yin sallah da da dai bordar singileti mai yan kananan hannu wannan ko to gaskiya abin da yake nunawa shine halaccin yin sallah da ita an gane ko amma tare da karhanci domin da Allah kamar yadda kai ka bada misali da za a ce za ka haɗu da babban mutum ne za ka zo mishi a cikin wannan siffar abinda dai manzo Allah ya ce kada mutum ya yi sallah wa laisa ala atiqihi minhu shay'un ita kuma wannan da ya badar ai akwai wani abu shay'un kenan mutlaka yazo dan kadan ne ko da yawa ne shay'un ne ana gane da kyau ya halatta kai da ita amma gaskiya akwai rishin ladabi a ciki wannan shine kenan akwai rishin ladabi a ciki domin ita gaskiya a faɗe ta ko da ku ba ta da daɗi akwai malaman da suke cewa baya halatta an babu dalili akan haka manzo Allah ce laisa ala atiqihi minhu shay'un in kai sallar ka tayi amma kayi ma Allah rashin ladabi domin manzo Allah yake cewa al musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne to ya za a ce ka zo ganawa da ubangijinka kuma ka zo a cikin wannan siffa Allah ya ce ya banu mikir suna adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin khudhu zinatakum khudhu auratakum ku kama al'auranku kuma ya daga cikin zina ka kasance a cikin siffa mai kyawu wallahu ta'ala a'lam mala ya ce babul isbali fi salati babu mai bayani game da al-isbalu fi salati take wando a cikin sallah an gane da kyau ko mai take wando sallarsa tana yi tana karbuwa ko ba ta karbuwa حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي أثمان عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ظن الله ينتوى من أسبل إزاره في صلاته duk wanda ya take wandonsa a cikin sallarsa khuyala a dan girman kai falaisa min Allahi fi hillin to ba ya da a wajen Allah ya halatta masa aljanna wala haramin ko kuma ya haramta masa wuta Allah ba zai halatta masa aljanna ba kuma ba zai haramta masa wuta ba kiran dai dan ina ne a shi kiran in dai ba a halatta maka aljanna ba kuma an ce ba a haramta maka wuta ba to kenan ina kake wannan shine kenan shine ma'anan wannan kala abu dawud rawa hada jama'atun an asim kunga amma anan sai da aka ce ku yala in ya take wandan dan me dan girman kai kala abu daud rawa hada jama'atun an asim mawqufan ya rawaito sa mawqufi ala ibn mas'ud minhu daga ibn mas'ud ma'ana shi a riwayar sa magana ce ta ibn mas'ud ba magana ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam minhum hammad ibn salama wa Hammad ibn Zaid wa Abu al-Ahwas wa Abu Muawiya dukkanin su sun rawaito sa mawqufan daga Ibn Abbas حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال لك أبو هريرة ياتي بينما رجل يصلي مسبلا إزاره هكذا ونمتم yana cikin sallah da take da wando yana cikin sallah take da wando إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زان الله يتي مسا اذهب فتوضا جي كي أرولا متن وني متن يزو يا كبر تسلى yana cikin sallah sai manzon Allah ya roda da wandan shi fa har ƙasa yake sai manzon Allah ya ce masa kai je kai arwalla ba ma butun sallah ake ba yanzu butun arwalla ake kenan fa zahaba sai ya tafi fa tawadda sai yazo thumma jaa sannan yazo thumma qala sai manzon Allah ya ƙara ce masa idhab fatawadda je dai ka saki arwalla fa zahaba fatawadda sai ya ƙara tahiyya yayi arwalla thumma jaa sannan yazo thumma qala sai manzon Allah ce idhab fatawadda je dai kai arwalla fa zahaba fatawadda sai ya je yayi arwalla thumma jaa sannan yazo fa qala lahu rajulun sai wani mutum ya ce masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah malaka amartahu an yatawadda manzo Allah ya aka yi naka kana ta umurta sai ya arwalla kuma yana koma yayi kuma kace ya kara ya koma yayi fa qala sai yace innahu kana yusalli shi ya kasance ho yana salla ne wa huwa musbilun izarahu alhali yana take da wandansa wa inna Allah ta'ala kuma lalle Allah madaukaki la yaqbalu salata rajulin baya karbar sallar mutunan da musbilin izarahu yake take da wandansa sai dai hadisin bai yi ba bai inganta ba amma ko da bai inganta ba wancan ya inganta ko bai inganta ba ai wancan ma ya zama abin tsoro akan me akan wannan dan wannan an ce sallace ba za a karba ba to shi kuma wancan an ce ba za a halatta mishi aljanna ba ba za a kuma mi ba ba za a haramta mishi wuta ba a takaicen wa masu girma al'amari na muke suna na take wando magana mafi inganci ta malamai haramun ne take wando ka take wandon ka har ya kai a ƙasa haramun ne amma dangane da ya wuce igiyar kafa na aka samu su daga cikin sufaye daga cikin su akwai imamun nawawi suna gani inda ya wuce igiyar kafa kuma ba dan girman kai ka bar shi wuce igiyar kafa ba an gane ko suka ce babu laihi akan wannan amma in dan girman kai ne ko da baka take ba inda ya wuce igiyar kafa me da suna amma dai abin da ya alkhairi ga mutum dai shine yayi kokari kada ya rika barin wandon shi na wuce igiyar kafa in zai iya wannan shi ya alkhairi ga mutum domin wannan matsaloli suna daga cikin matsaloli wanda suke famanitta ka shubuhati faqad istabra al-dini akwai shubuha a cikin al'amari manzo Allah da ya ce izarul mu'min nisfu saq in aba fala yujawiz meke da suna al-ka'ab in ka kiya to kada ka bari ya wuce meke da suna ya wuce ya wuce ijiyar kaha wallahu ta'ala a'lam Allah ka ba mu ikon hin karhin zuciyoyinmu na'am to kenan wannan girman kai ne duk wanda yake yi don kada a ce mishi dan izala ne an gane ko to dan girman kai yake yi misali abubakar ya kasance wandan shi har reto yake yi da manzon Allah ya yi magana sai abubakar ce to ni manzon Allah ya zan yi sai ce a kai lasta mimman ya fa'aluhu khuyala'a baka daga cikin wanda suke jan wando wanda wandan sai yake ije wuce wuce ijiyar kafa dan girman kai kenan wanda yake yi dan saboda ya bakanta ma wani rai ko dan yayi kamance kada yayi kamance ciniya da wasu to ya nuna dan girman kai ne yayi wannan shine kenan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon hin karhin zuciyoyinmu kula da wando kada ya wuce iya kawa abu ne mai wahala sai wanda Allah ya ma taufiki da haka Allah ya mana taufiki da haka lokaci yayi na bismillah da yanda eh dangane da aski kumba hidda aka yi da kuma aski gashi da aka ce kada a yi ga wanda yake da niyyar layyako za Allah ke cewa man arada idza dakala bil hijja hadisi ne sahihi idza dakala bil hijja wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sha'rihi wa asfarihi idan watan zulhijja ya shigo mutum kuma yana da niyyar layya ba wai sai ka sai ragon ba kana daina yi layya to ka kame daga cire akaiwa da gashi wannan hadisi ne tabbatacce duk hadisin da ya zo a kan kishiyar haka hadisi ne wanda bai ɗai cikin biyu ne imma da'ifan wa imma sahihan lakin ghairu sarih an gane da kyau ko hadisi ne da'ifi ko kuma a ya inganta amma wasu ne suka yi masa fassara wadda ba ita ba ana gane da kyau hadisin da suke ma fassara shine kasancewar manzon Allah ya tura hadaya Aisha ta ce sai kasance manzon Allah ya tsaya a halinsa duk abin da ya haramta a gare sa bai halatta duk abin da ya halatta a gare sa bai haramta a kansa ba sai suka sanya ai hatta cire gashi tunda asali bai haramta a gare shi ba kenan hatta wannan manzon Allah yana yi su suka fassara hadisin da haka amma asali ba haka hadisin yake ba wannan shine kenan Allahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله